أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من فضله والإنعام والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين على النظام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شرند تارك وتن ماذا الآخرة جراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا دقيق يقول ثلاثين دا كما ترى ووتن بير miladiya biyu da goma sha uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko domin ci gaba da darasi da muke gabatarwa na mako-mako a wannan masallaci namu mai suna masjid shaikhi muhammad ibn abdul wahab rahimahullah bayan ɗaukewar karatu na tsawon lokacin da ya kai watanni hudu idan ba a manta ba darasinmu yana gudana ne a cikin aqida darasin tauhid littafin farko da muka fara karantawa a wannan darasi namu na sati-sati shine al-usul talata muka biye shi da littafin da ke haɗe da shi alƙawa'id al-arba'u wa adillatuha sannan kuma bayan haka mun karanta littafin kitab at-tawhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid dukkanin littafan uku na al-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah da mun yi alƙawari da juna cewa littafin da za mu sa a gaba domin darasinmu ya gudana a kansa shi ma littafi ne na aƙida littafin babban malami shehu islam ibn taymiyya rahimahullah mai suna al-aqidatul wasitiyya to amma daga baya mun ga kyautatuwar mu karanta wani littafi wanda ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke da rai suka rubuta kuma bukatuwar haka ta zama tilas a irin yanayin da muke ciki domin ita aqida ta musulunci aqida ta sunna aiki biyu take tabni wa tahdi in ana darasin aqida ana darasin tauhidi to abu biyu ake yi ana gini ne kuma ana rusa ana gina abin da yake daidai sannan kuma ana rusa abin da ya zama ba daidai ba shi ya sa ɗaya daga cikin malamai yake cewa duk lokacin da aka zo ana karantar da tauhidi to tauhidin nan ko mai karantar da shi ya so ko bai so ba to yana raddi ne ga duk abin da ya fi karo da wannan tauhidin duk lokacin da aka zo ana karantar da aqida ingantacciya to ko me yin wannan karatun yayi niyya ko bai yi niyya ba yana rusa aqidu ne waɗanda suke faɗa da aqida ta daidai wannan ka'ida ce sannan kuma wannan ita ce sunnar addini alqur'ani cike yake da ka'ida guda biyu ka'ida ta tafsiya da tarbiyya tafsiya a wanke mutane daga munanan ɗabi'u da munanan aƙidu da mugayen ta'adoji waɗanda suka saba da su shine tafsiya a gefe guda kuma a zo a tarbiyyantar da su a ɗora su kuma a gina su akan ingantaccen abu ingantacciyar aƙida gyararriyar ɗabi'a ingantaccen addini kuma ingantacciyar ibada to shi yasa muka zaɓi مكرن للتاتي من سنة أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق لا سيدك ثم لمي الشيخ سليمان بن صالح الخراشي حفظه الله سيدك ثم لمي ما سرعت tambayoyi ne ko kuma ilzamat abinda malamanmu na mantiki suke ce mushi ilzamat guda ɗari da tamanin da tara tambayoyi ne da suke shiryatarwa kuma suke nuni kuma suke yin tarbiyya da dukkan wanda ya kasance ahlus sunna ne shi sannan tambayoyi ne ga waɗanda suke kan aƙida ta shi'a ya rubuta waɗannan tambayoyi guda 80 189 da niyyar samar da amsarsu idan mutum ya samu amsarsu ko ya bada to ya shiryu idan kuma bai shiryu ba to ya kasance dai an yanke masa hanzari ya san cewa abin da yake kai ba daidai ba ne bayani a game da aƙidu waɗanda suke na kuskure sunna ce ta magabata na kwarai magabata na kwarai ba su gushe ba suna bayani a game da munanan aƙidu domin a guje su shi yasa a lokacin da ake karantar da mutane bayanai a game da munanan akidu abu biyu ake nema tabbatar da wanda bai cikinsu kai ya fada ciki na biyu amo wanda yake cikinsu domin ya fita idan aka yi sa'a Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ta goma shi ga duka bangarorin guda biyu shikenan abin da ake bukata ya sa wanda zai cikin su kai ya fada ciki wanda kuma yake ciki Allah ya tsamar da shi idan kuma ba a samu ɗaya ba amma ɗaya ya samu shine tabbatar da wanda bai fada ba a kai ya fada rigakafi ce nan malamanmu kuma suna ce mana da ba azab wa ashal min arraf ko su ce alwiqayatu khayrun min al-ida shine bahaushe yake cewa rigakafi ya bi magani mutumin da cuta bata same shi ba a bashi ka'idojin da zai bi domin kai ya fada cikin cutar kar ta same shi ya fi sauki fiye da mutumin da ya fada cikin cuta cuta ta same shi kace za ka masa magani saboda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mu ya tabbatar da mu akan hanya ta daidai ya tsarkake zukatan mu mu yi abubuwa don Allah kuma ya tabbatar da mu akan aqida wacce take ingantacciya aqidar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da sahabbai to kai tsaye malamin mai littafin a manhaji na karatu akan ba da tarihin malam to to tari malami yana da rai ba bukatar sai an ba da tarihi malami ne da yake da rai a takaice dai malami ne daga cikin malaman kasar saudi arabia zai faɗa mana dalilin da ya sa ya rubuta littafin da kansa a cikin mukaddimarsa shi ya sa ya buɗe sunan littafin nasa as'ilatun qadat shabab ash-shi'ati ila al-haq wasu tambayoyi da suka zama dalilin shiryatuwar wasu matasan shi'a zuwa ga gaskiya fassara sunan littafin kenan as'ilatun qadat shabab ash-shi'ati ila al-haq wasu tambayoyi da suka zama dalilin shiryatuwar wasu matasan shi'a zuwa ga gaskiya kuma muna fatan waɗanda suke kan wannan aƙida ta shi'a matasa da dattawa maza da mata Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ta dace waɗanda kuma wasu afka suke ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ta dace ya kare Malam ya ce muqaddima gabatar lafazin muqaddima an sha bayani za a iya cewa muqaddima za a iya cewa muqaddama duk wanda aka ce yayi daidai a larabci in aka ce muqaddima aka yi majalun kasra wato hiya allati qaddamat nafsaha taqaddamat fi awwal al-kitab ta zo a farkon littafi bayanin da ake yin shi ya zo a farkon littafi muqaddima ce ko kuma ka ce muqaddama ay madalun fatha wato bayanin da aka gabatar da shi a farkon littafi a can ita ta gabata a nan kuma kenan fassara an gabatar da ita ita za ta gabaci sauran dukkan bayanai waɗanda za su biyo a cikin littafi fa'ida ta manhajiyya rubutu tilas ne a yi muƙaddima domin a ciki mai rubutu yake yin bayani akan dalilin da ya sa ya rubuta littafi wace hanya ya bi wajen rubuta littafinsa waɗanne dalilai suka ja shi ya rubuta littafi in yana da wasu ka'idoji da zai yi amfani da su a cikin littafin to a cikin mukaddima yake fassara maka waɗannan ka'idoji الشيخ الخراشي حفظه الله يقول الحمد لله القائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ya bude ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alƙa'ili wanda ya faɗa a cikin littafinsa wa anna hada sirati mustaqima kuma wannan ita ce hanya ta mustaqiman wacce take a miƙe malamai suka ce ana ce ma asabi a ce mata as-siratul mustaqim hanya ba a kiran hanya as-sirat haske ta cika wasu shari'a shari'i na farko an ya kula mustaqiman hanyar nan ta zama ita ce rirat idan mutum ya kama ta ba kwana za ta miƙar da shi ya tafi inda yake so ya kai sai a ce mata asira shari'i na biyu an yulziman nasa tiba'aha أو أن يلزم الناس اتباعها ya zama tilas mutane wannan hanya ita kadai ce hanyar da za a ita ce ake ce mata abu shira shi yasa sira'i na lahira aka ce masa sirati eh shi yasa aka ce ma hanyar da za a wuce kowa ce ya bi qur'ani ya ce wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya an kira siratin lahira da sirati saboda kowa dole sai ya bi shi mummuni zai bi kafiri zai bi fajiri zai bi fasiki zai bi munafiki zai bi kowa sai ya bi wannan hanya shi sa ka ce mata asira shar'i na biyu ce sannan kuma an ya kuna muttasi'an hanyar ta zama mai yalwa ce idan hanya ta zama mai yalwa to ba za a ce mata as-tariq ba sai a ce mata as-sirat to wasu daga cikin sharɗoɗi da malamai suka ce ba a ce ma hanya a siratu sai ta cika waɗannan sharɗa an ta kuna tsariku mustaqimatan an yulzima nasa tiba'uha sannan kuma an ta kuna tsariƙatan muntasi'a hanya ce mai yalwa to sai a kira ta as-sirat to qur'ani yace Allah subhanahu wata'ala yace wa anna hadha sirati mustaqima kuma wannan ita ce hanya ta mustaqiman wacce take miƙaƙƙiya kai miƙaƙƙiya hanya Allah subhanahu wata'ala yace wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya mana sharhin wannan aya tafsirin da yafi shine a fassara alqur'ani da alqur'ani ko a fassara alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai a tafsiru al'amali da ya karanta wannan aya da take cikin suratul an'am sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya tsaga hanya ya ya jalayi haka a kasa yi dogon layi haka sahabi ya ce khatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan tawilan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wani zane ya fitar da wani zane a ƙasa zane mai tsawo haka ثم خط من جانبيه خطوطا sannan sai manzo sama sai ya rika bin gefe dama da hauni sai yana yin wasu ƴan layuka haka gefe haka dama da hauni sai ya ja wannan aya sai ce hada siratullahi mustaqima yace wannan ita ce hanyar Allah alhalin kasancewa wannan hanyar Allah mustaqiman miƙaƙƙiya tas sai ce wa hadihi subulu waɗannan na gefen dama da gefen hagu su ne ‘yan ƙananan ƙananan hanyoyi wa ala kulli sabilin shaitanun ya zuhu ilayhi kowace hanya daga cikin waɗannan hanyoyin ƙanana ‘yan layukan nan na ƙanana to akwai shaidani ya du'u ilayhi wanda yake kira zuwa ga wannan hanya a wannan hanya to shine nan Allah subhanahu wataala sai ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ku bi wannan hanya wa la tattabi'u subula kab ku bi kan kanana kananan tafarkai kanana kananan hanyoyi waɗanda ba su kaiwa ga gaci ba su kaiwa zuwa ga manufa ba su kaiwa zuwa ga inda ake son a kai sukan makalar da mutum a hanya ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي kakku bi kanana kananan yan tafarkai kakku bi yan tafarkai kanana kananan hanyoyi fa tafarraqa bikum an sabilihi idan kuka bi waɗannan kanana kananan tafarkan ko kanana kananan hanyoyin ko za su rarraba ku an sabilihi ko za ku bi hanyar Allah fa tafarraqa bikum za su rarraba ku a cikin alqira'at da ake da su ce fatufariqa bikum an sabilihi za su raba ku daga hanyar Allah fatafarraqa bikum an sabilihi za su rarraba ku ba za ku ba hanyar Allah ita kadai ba fatufariqa bikum an sabilihi za su raba ku ba za ku ba hanyar Allah wancan za ta raba ku za su rarraba ku ku katantana ku ku zama kungiyoyi kungiyoyi ɗariku ɗariku hanyoyi kala-kala kowa yana cewa nashi ne daidai idan ba hanyar Allah aka bi ba amma idan aka bi hanyar Allah ta'ala to shi ke ce kai ya haɗu abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya bar sahabbansa a kai ya rasu a kai ya yi tallar ƙarshe da mutane a matsayin liman sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana jan mutane sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jikin shi ya dan yi masa dama dama sai ya kira sayyiduna al-abbas ibn abd al-muttalib da kuma sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhuma ya kira su ya ce su rike shi su fito da shi ɗaya ya riko gefen daman annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ya riko gefen hagunsa aka shigo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci aka yaye labulai an yaye masa labulai sai ya tsaya aka ya ga ta gidna abubakar na jan mutane sallah ga mutane sahu ɗaya masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika da sahabbansa kawai sai mai riwaya ya ce fabadat atarihu wacce sai ga hacce na fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mutabassiman yana murmushi sahabban da suka fassara cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana jin daɗi ga yau addinin sa ya cika addinin da Allah ya aiko shi ya cika kuma al'umma na matsayin al'umma ɗaya annabin ta ɗaya littafin ta ɗaya suna sahu ɗaya akan limami ɗaya manzon sama ya kama jin daɗi yana murna zai tafi ya koma zuwa ga arrafiqul a'la can zuwa ga abokin zama abokanan zama madaukaka kuma gashi ya bar duniya addinin sa al'umma na jin sa a matsayin al'umma ɗaya ba a rarraba ba ba a karkasu gida gida ba sai sai na abubakar radiyallahu anhu da ya ga manzo Allah sallallahu ya fito sai ya ja baya sai ya baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna masa alamar ya tsaya ya ci gaba da jan mutane sallah sai na Abubakar ya ja baya sai manzo Allah sallallahu ya shiga gaba ya karasa sallah da mutane a zaune su kuma suna tsaye bai ce musu su zauna saboda an riga an fara sallah a tsaye to abin da nake son mu fahimta a nan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya bar sahabbansa akan abu daya akan addini daya milla daya abu daya suke ba a rarraba ba ba a karkasu gida gida malam ya bude wannan muqaddimar tasa da wannan aya ta cikin suratul an'am والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء القائل ألا يي صلاتي كما يي أمنش إن أنت صلاة الله على نبيه ما لم يستكي ذكر وثناء ألا يي أمبشيش في الملأ الأعلى سنن كما يي بيش شين صلاة الله على نبيه أن شافت تغامنا ولا صلاة الله على نبيه ألا إنك شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي kana nufin ya ƙara ambatansa a sama can a wajen mala'iku jama'a masu daraja sannan kuma ya yabe shi a gaban su kai kuma in ka ce Allah ya ma'anar salama salati to kana roƙon haka ke da shi yasa malamai suke cewa salatullahi ala nabiyhi dhikrun wa sana'un wa salatu al-ibadi ala nabi sallallahu alaihi wasallam talabun wa du'a in ka ce Allah ya yi to ka roƙa ne shi kuma Allah ya ce ala rasulihi ya yi salati kuma ya aminci ga ga manzansa khatamil anbiya'i shine cikamakin annabawa lafazin khatim ana faɗinsa da khatam ana cewa khatim in ka ce khatim shine cikamakin annabawa la nabiyya ba'dahu ba annabi bayansa وكل دعوى نبوة بعده كفر وضلال الإمام الطحاوي يقول هو wanda zai zo ce shi annabi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan da'awar da yayi da'awa ce ta bata kuma kafirci ittifaqin malamai salafan wa khalafan malaman canja da malaman baya sun yi ittifaki akan cewa duk wanda ya zo ce shi annabi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kafir ya zama kafa shi yasa aka yaki su musailimatul kazzab da sauran waɗanda suka yi iddi'a'in annabta bayan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam in ka ce khatam kai mata ummata ya zama ado kamar yadda kake cewa zobe ai ai ai al khatamu zinatul asabi'i haka suke faɗa ko zobe adan ya tsune don ka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyi ka ce shi zinatul anbiya adan annabawa ne a cikin zirin sakar da aka yi ta annabawa to annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan alyatimatul asma'u kamar yadda busiri yake cewa a cikin hamdiya sai ce an tafi himul yatimatul asma'u ce kai ne wannan abin da ɗin babban adon da ake sawa idan mace ta sa sarka to ai akwai wani ado abin da ake sa a nan murjani ne ko ko sarka ce ta zinariya ko ko zubar daji ne ko ko dai wani dutse mai daraja da mata suke sawa to a nan akan sa wanda shine babban wanda duk ya fi sauran girma to shine balarabe yake ce masa al-yatimatul asma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-yatimatul asma bainal anbiya a tsakanin annabawa النبي صلى الله عليه وسلم القائل وند يتي إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة فقيل يا رسول الله ما الواحدة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي mala ya ce Allah ya salati ya aminci ga annabi wanda shine cikamakin annabawa wanda ya faɗa ya ce inna bani isra'il lallai banu isra'ila banu isra'il nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin yahud duk da an ce banu isra'il sukan ɗauki yahudu kuma sukan ɗauki nasara dukkanin su banu isra'il amma a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin banu isra'ila yahudu yahudawa yahudawa yake nufi domin su ne suka kasu saba'in da ɗaya su kuma kiristoci nasara sun kasu gida saba'in da biyu sai manzo Allah sallama nan a wannan riwaya ta al-Imam Tirmidhi sai ya ce mana inna bani Isra'ila taraku lallai yahudu sirran rabu ala ishda wa sab'ina milla akan hanyoyi ɗai ɗai ɗai ɗai saba'in da yahudawa karkasuwarsu da kake ganin su tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana tsammanin kansu a haɗe yake amma da a rarraba suke to sun kasu ɗaiɗaiɗaiɗai saba'in da yahudawa su ne waɗanda aka aiko musu da annabi musa alaihi salam to sai da suka kasu suka raba addinin su gida gida ɗaiɗaiɗai har saba'in da wata tarku ummati ala talatin wa saba'ina millatan sannan annabi sallama ya bamu labari a cikin abin da Allah ta'ala ya sanar da shi daga cikin al-akhbarul ghaibiyya almustaqbala abubuwan da za su afku nan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'ummarsa Allah ya kaddara sai ta kasu gida kai kai 73 al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ci yahudi kan kasuwa sannan ta ci kiristoci kan kasuwa yahudu sun karkasu gida 71 kiristoci sun kasu gida 72 al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma za su kasu ko sun kasu gida saba'in da uku sun tsora a kan yahudi da biyu sun tsora a kan nasara da ɗaya kullu hafin nari illa wahidatan dukkanin waɗannan ƙungiyoyin da saba'in da ɗayar yahudawa da saba'in da biyun kiristoci da saba'in da uku na musulmai كلها في النار شك من سوء ذات شقاء إلا واحدة سيدي ملة سيدي ملة تاي حنيا تاي الديني تاي أتكين يهود سبعين إن نموت ذات تفي تاي قوي ذات شقاء الجنة أتكين كرسوشي سبعين دبيين نم تو سبعين دبيين ذات تفي تاي قوانا تاي أتكين ملة أتكين addinin annabi sallallahu alaihi wasallam saba'in da biyu za su tafi wuta kwara ɗaya za ta shiga aljanna kaga abin yana da bansu wannan alƙadurul kauni ne ba alƙadurul shar'i ba Allah haka ya ga dama haka Allah ya kaddara mashi'a ce kauniyya kudura ce kauniyya irada ce kauniyya ba muhabba ba ce ba haka Allah yake so ba haka Allah ya ga dama domin ya halittu ta la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in Allah yayi alkawari ya ce wallahi sai ya cika wuta tsakanin mutane da aljinu sai ya tankama wuta da su amma ba inda yake la'amla anna aljannata min aljinnati wan nasi ajma'in ba inda yake haka wannan alkawari ne na Allah to dan wannan ikon na Allah ya cika to shi ne Allah ya kaddar al'ummatai suka kasu gida-gida haka malamai suka ce sharhin wannan hadisin ba yana nuna cewa dukkan waɗannan milan ɗin kafirai ba ne kamar yadda wasu suke kuskure su fassara kamar yadda hawari jawa suke fassarawa su ce ai duk annabi na nufin kafirai ne su a'a shiga wuta baya nizumta ma mutum kafirci amma kafirci na lizumta ma mutum shiga wuta idan aka ce mutum kafiri ne ya mutu yana kafirci to wannan kai tsaye wuta zai shiga in kai mutum cewa ba zai shiga wuta ba to kai ma aqidar ka za ta rawa amma in an ce wani zai shiga wuta ba ana nufin wani baya kan musulunci bane a akwai wutar da Allah ya tanada na usatil muslimina wutar da Allah ya tanada musulmai za a ma'azaba a ciki in Allah ya ga dama wani kila ya shekaru barkatai haka wani Allah ya shigar da shi shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafe shi a fitar da shi so daga wannan milan din ba ana nufin dukkanin su kafirai ba ne a'a ana nufin za su shiga wuta gwaggwadon yadda suka saba ma hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa fakila ya rasulullahi mal wahida sai aka ce ya ma'aikin Allah to wace hanya ce kwara ɗayan nan wacce za ta shiga aljanna wadda ita kaɗai ce ya aljanna sauran wuta za ta shiga wace ce kamar sahabbai sun ce sit lana هذه الطائفة يا رسول الله kufanta mana wace ce wannan kungiya su waye waɗannan jama'un waɗanda su kadai za su shiga aljanna qala sai ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi ni waɗanda za su kasance a kan abin da na kasance yau ni da sahabbaina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke wannan jawabi su kadai ne za su tsira shi yasa malamai suke ce musu at-ta'ifa mansura ko su ce musu alfiqan najiya su ne a ta'ifatul mansura su ne kungiya wanda Allah zai ta taimakon su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari yayi bayani Allah ya sanar da shi cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq mansurina ila qiyam as-sa'a ba za a kushe ba ana samun wasu mutane a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za su tsayuwar daka tun yadda aka kada aka raya suna nan akan gaskiya Allah kuma zai ci gaba da taimakon su har zuwa gab da tashin alkiyama har zuwa gab da tashin alkiyama a shek muhammad bin salim taimin ya ce ba ana nufin sai kiyama ta tashi ba gab da tashin alkiyama domin hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gab da tashin alkiyama Allah zai aiko da wata iska dukkan wani mai sauran imani sai Allah ya karɓi ransa sai a bar duniya daga tsinannu sai lalatattu sai fasikai sai kafirai sai arna sai munafikai duniya ta zama tasu la taqumu sa'atu illa ala asharin nas kiyama ba za ta tashi ba sai akan lalatattun mutane amma dukkan wani mutumin kirki Allah zai ɗauke shi gab da tashin alkiyama to waɗannan asaifatul mansura za a ci gaba da samun Allah zai ci gaba da taimakon su lokaci bayan lokaci wannan ba ana nufin dole su zama kullum su suke cin nasara baya nuna haka li'anna sunnatallahi duwalu sunnan Allah ta canzawa take yau gare ka ne gobe ga ga wannan manzo Allah ta sama yana da rai sai da Allah ya nuna mishi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa akai ta azabtar da al'ummarsa akai ta azabtar da sahabbansa wasu a kashi wasu a kwace musu dukiyoyi wasu a kore su daga garuruwansu kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanki sai da aka kore ya kai bayan garin maka ya waigo ya kalli maka ya ce wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya laula anna qaumaki akhrajuni minki yace wallahi maka na fi son ka wannan garin na maka na fi son ka ba da dan mutanen cikin ka sun kore ni wallahi ba zan fita ba an kori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya koma Madina mutanen Madina suka karbe shi addini ya daukaka kaga farko wahala sannan kuma yanzu gashi an ji daɗi ana na ana na aka fara yaki tsakanin musulmai da kafiran maka babban yaƙi wanda ya fi shahara shine ghazwatu badr al kubra yakin badar da aka yi a shekara ta biyu bayan hijira waye ci nasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe manya manyan arna shekara ta zagayo kafirai suka je suka yi shiri a zahiri waye ci nasara kafirai وتلك الأيام نداولها بين الناس إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون إياك إياك تشي dukkan jarabawa da Allah zai ma masu imani mabiya sunna to jarabawa ce zai kara musu ɗaukaka ya kuma kara musu ƙarfin gwiwa ba jarabawa ba ce su koma baya jarabawa ce ta su cika idan mutum ya fahimci wannan to sai fikihun ya masa saukin fahimta da aka ce za a yi ta taimakon waɗanda suke kan gaskiya suke bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin kullum su za a ga sun ci nasara a ido ba a fili a'a wata ran za a ɗanɗana musu kudar su wannan ɗanɗana kudar ba an yi bane a matsayin cewa su suke bayan ko ba kan gaskiya suke ba a an yi ne domin a ƙara ba su lafiya a ƙara tabbatar da su akan gaskiya wannan ita ce ka'ida yasa da aka yakin Uhud ayoyi suka soka a cikin suratu Ali Imran suna bayani akan dalilan da suka jawo abin da ya faru a Uhud ya faru aka faɗi dalilan sannan kuma aka faɗi cewa an yi haka ne domin a ƙara ma masu imani imani waɗanda suke munafurci su kuma a zazzage su waje wal ya'lamal ladina nafaqu وقيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان wannan ita ce sunnar Allah idan kana bin gaskiya to ba ka tsammani ka ce kullum kai ne za ka ji daɗi wanda yake da wannan mafarkin to kuskure yake a jinka da gaskiya shi zai jawo ma Allah ya fi jarraba ka amma duk lokacin da Allah ya jarraba ka din nan to yana yin ne domin ya ƙara maka imani shi yasa manzon sama ya faɗa mana yace ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal wanda suka fi kowa shiga jarrabawa sune annabawa idan ciwo za su yi a ninka musu ciwon mutum wata rana sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga manzo Allah kuma yana fama da matakkara zazzabi na jijjiga shi sai sai na Abu Bakar ce ya Rasulullah innaka tu'aku bi shidda to kai ya ma'aikin Allah wannan matakkara ta ka tana da tsanani sai manzo sallallahu ya ce masa inni u'aku kama yu'aku ar-rajulan minkum sai ni in za a yi sa ni in yi zazzabi to ana nan kamun na mutum biyu ne a cikin ba na mutum ɗaya nake yi to waɗanda suke bin annabawa kuma a jarabawa shiga cikin jarabawa su ne al'amsalu fal amsal wanda ya fi koyi da annabi Allah zai fi jaraba shi wanda ya fi bin annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah zai fi jaraba to shine malam yace mana ya kawo hadisin nan yace abin da wannan malamai suna ce maka husnul bara'a a cikin a cikin balaga ana ce maka husnul bara'a za ka yi bayani a cikin gabatarwar ka sai ka dakudo wani abu da yake da maksudin bayanin ka sai ka sa shi a cikin gabatarwa Umar ya bude wannan mukaddimar da aya daya da kuma hadisi daya sai ce amma bayan haka فقد أراد الله بإرادته الكونية القدرية حقيقة ألا يا جدامة حقد كشنجن جامتة أن يتفرق المسلمون إلى شيع وأحزاب ومذاهب شتى أكن شيوا ألا يا قدر مسلمي سررب إلى شيع زواج قنجيوي شيع جمع من الشيع وأحزاب jam'iyyoyi wa mazahiba shatta da kuma mahangar tunani kala-kala haka Allah ya kada Allah ne ya ga dama al'ummar musulmai su rarraba rarrabuwar al'ummar musulmai irada ce kauniya qadariyya ta Allah haka Allah ya ga dama Allah ne ya kaddaro al'umma su rarrabu yu'adi ba'dhum ba'dan sashin suna gaba da tashi wannan kaddara ce ta Allah Allah ne ya kaddara sai mun zo mun rarraba sai al'umman nan ta rarraba sannan kuma sai wasu sun yi gaba da wasu wa yakidu ba'dhum li ba'd sannan wasu suna ma wasu makida suna musu kaidi suna musu makarkashiya ta kai mutum lokacin da al'ummar musulunci ta fara rabuwa abin da ya jawo rabuwar al'ummar manzon Allah su sallama tarihin na koma tun daga kashe sai na Umar radiyallahu anhu wata rana ana zaune a fadar sayyidina Umar gab da za a kashe sayyidina Umar ga manya-manyan sahabbai cikin su akwai sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu akwai ma'abucin sirrorin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Hudayfa shi kenan sai sayyidina Umar yake cewa cikin kuwaye ya ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari na fitina sai wani sahabi ya ce a ai manzon da sama ya bada labari game da fitina da Allah ke jarraba mutum da fitinanniyar mata ko ya jarrabe shi da fitinanni fitinannin ƴaƴa waɗanda ta sanadiyar su zai ka saba ma Allah to wannan saban da zai rike yi ana fatan sallah da azumi za su zama kafara su rika zama dalilin da Allah zai yafe masa waɗannan zunuban da ya aikata sai sai na umar ya zunkura baki ya ce ni ba wannan fitinar nake nufi ina nufin fitinar da za ta taso daga gabas ta haɗe da yamma al'umma su shiga cikin tashin hankali sai sai na zai fasa ya ce a ai annabi sama ya bada labarin wannan fitinar a tsakaninka da ita akwai kofa kai baka cikin wannan fitinar sai kofa ta balle sannan fitinar za ta zo sai sai na umar ya ce a yuktakul babu an yukta wai kofar nan bude ta za a yi a cikin kwanciyar hankali ko balla ta za a yi sai sai na umar zai fashe bai yuktaru ai balla ta za a yi sai sai na umar aka ce fa fahima umar wa annahu babu sai na umar ya fahimci cewa shi ne kofa to ranar da aka ce an kashe sai na umar radiyallahu anhu to tun daga ranar al'umma ta fara shiga tashin hankali tun daga wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa na umar ilhama ya zaɓi mutum shida wanda su ne suka rage daga cikin al'asharar mubashshahuna bil janna ya zaɓi shida ya ce su ne ahlu shura ya ce ku zaɓi shugaba a cikin idan kuka bari kuka yi rigima ta sanadiyyar ku aka zama an shiga cikin fitina al'ummar annabi sallama ta shiga cikin fitina ku kuna da la'anar Allah har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ya musu muwafaka suka je suka yi ittifaki suka zaɓi sayyidina Usman mutum biyu suka ce sun janye su ba za ma su ba su ka a zaɓe su ba da sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas وسيدنا عبد الرحمن بن عوف suka ce su ba su suka ce su dai duk wanda aka yi ma mubaya'a to sun yarda da shi amma su kan wani ya ce ya zabe su sai ya zama saura mutum hudu karshe aka yi ittifaki aka zaɓi sayyiduna Usman ibn Affan ya zama khalifa sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu yayi shekaru ana cikin zaman lafiya aka samu wani lalataccen munafiki da ake ce mishi Abdullahi ibn Saba al-Yahudi ba Yahudi ne dan kasar Yemen ya zo ya ce ya musulunta alhaji ba musulunta ko iyaye ba ya zo ya fara yada fitinu a tsakanin al'umma abu na farko da ya fara yi sai ya fara yada ya fara yin campaign yana cewa sayyiduna Usman ibn Affan yana da kan kai yana da san kai ya nada duk yan uwan shi su ne shugabanni ba ku gani ministoci yan uwan shi gwamnoni ma yan uwan shi alkalai yan uwan shi abu na bakko ki ko bil haqqi akwai yan uwan sayyidina Usman bin Affan a cikin shugabanni amma in uwan ka ya tantance a nada shugaba sai ka ji nada shi adalci ne wannan dan uwanka ya tantance ya zama shugaba a ba shi wani shugabanci sai ce ba za a nada shi ba misali a tsarin Najeriya za a ba da wani ofis sai aka ce ka'ida ita ce wannan ofis din sai mai digiri uku wanda yake da PhD a kuma fanni kaza sai aka yi sa'a dan uwan gwamna shi ke da wannan wanda ba dan uwan gwamna ba shi kuma diploma yake da ita sai ka ce saboda gwamna yana so a ce shine adalci ne sai ka kome diploma ya bashi wannan mukamin a'a in ya dauko wanda ba dan uwan shi ba mai diploma nan dan jama'a su yabe shi su ce shine adalci ne ko ya zalunci a addinance ya zalunci ya zalunci addinin Allah al'umma kuma ba za ta yafe masa ba kuma tarihi ba zai yafe mishi amma adalci shine ɗauko wannan ɗan wannan nashi da ya cancanta mejar digiri uku kuma a fannin da ake nema ya naɗa shi wannan shugabanci shine adalci duk wanda zai yi surutu ya surutu abin da sayyidina Usman ya yake ya zama yana ta yaɗa munafurci a game da sayyidina Usman ya shiga cikin ƙasashe waɗanda ba su daɗe da musulunta ba ya zuzziga su ƙarshe sai gashi an zo da zanga-zanga daga garuruwa uku kufa da basra da misra suka taho suka ce sai na Usman bin Affan ya zama kafir wal iyadu billah sau da haka sai ya sauka daga mukami sai ya sauka daga khalifanci sai na Usman bin Affan ya ce ba ku kuka nada ni ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya faɗa mini cewa inna Allah inna Allah yulbisuka qamisan fa in arada an-nas an yakhla'uhu minka fala taghdab manzon sama ya ce mini Allah zai sanya mini wata riga idan mutane suka zo suka ce sai sun cire min wannan riga ka in yadda wannan riga ita ce qamisul khilafa rigar khalifanci rigar shugabanci sai na Usman ya ce ba zan sauka ba karshe suka kashe sayyidina Usman an kashe khalifofi biyu ke an kashe sayyidina Umar an aka zo kuma aka kashe sayyidina Usman to tun daga wannan lokacin al'umma ta lalace al'umma ba ta tashi samun zaman lafiya tun daga nan har zuwa yau al'ummar manzan da sama ba ta zama ɗaya ba an yi lokacin da daula ɗaya ce da ita ta musulunci amma kuma aka samu suka je suka naɗa wasu shugabanni sun kai goma abinda malaman mu suke cewa addu'ailatul mustaqilla dakhil ad-dawlatil islamiyya kanana kananan dololi da aka kirkire su waɗanda suna ƙarƙashin daular musulunci amma ba ruwansu da daular musulunci to wannan ƙaddara ce ta Allah Allah ya ƙaddara wannan aka zo aka ci gaba da tafiya waɗanda rigingimu suka kaimama wasu na neman ran wasu wasu ma wasu sun yi shahada wasu an kashe su saboda haka wasu kuma an bige su wasu an raba su da dukiyoyinsu wasu an yi rubuce-rubuce an ɓata sunansu haka Allah ya ga dama haka Allah ya ƙadda mukhalifi na bidalika amran Allah lahu al'umma suna masu saba ma umarnin da Allah ya musu halal ikhtilafi a lokacin da suka yi sabani بالرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم da cewa su koma zuwa littafin Allah su koma zuwa ga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa ku fahimta sabani kaddara ce ta Allah dole a samu sabani da ni da kai dole mu samu sabani in ciki ɗaya muka fito ni da kai to sai mun samu bambancin fahimta in mu yan biyu ne yan biyu na asali waɗanda suka fito daga mahaifa ɗaya to za mu samu sabani da kai kamar talafat wujuhuna tattalifu qulubuna kamar yadda fuskokin mu suka bambanta wani ba daidai yake da wani ba a fuska ko haka zukatan mu ma suke to amma idan aka yi sabani ina ake komawa shine sai a koma zuwa ga littafin Allah da sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga an fita daga sabanin kowane irin sabani kuka wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk sabanin da kuka yi akan wani abu da hukuncin shi na wajen Allah a koma idan aka koma cikin littafin Allah aka koma cikin sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai an samu alhad sai an samu abin da ya warware wannan sabanin Allah ya kaddara a yi sabani shi kuma ya kaddara cewa idan an yi sabanin nan to a koma littafinsa da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kubuta daga sabani magabata na kwarai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da alqurunus salatatul mufaddala abinda Allah ya fifita su da shi kenan akan mu idan suka yi sabani ba a komawa kowa ya ce yana ganin haka a koma kamar yadda mawaƙi yake cewa annasu shatta wa ara'un mufarriqatun kullun yara alhaqqa fi ma qala wa taqada mutane sun bambanta ra'ayoyi ne masu bambanta tsakanin junansu kowa yana ganin akan gaskiya yake cikin abin da ya faɗa da kuma abin da ya kudurta a'a a koma zuwa ga littafin Allah a koma zuwa ga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga rikici ya warware sai ka ga rikici ya warware lokacin da aka samu khawarijawa sun bayyana a zamanin sayyiduna Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu suka kai wani waje suka wani suka koma wani waje da ake ce mishi harura shine daga nan ake ce musu al-haruriyyu sayyiduna Abdullahi ibn Abbas ne zo ya samu sayyiduna Ali radiyallahu anhu sai ce ya amiral mu'minina ka ba ni dama mutanen nan in je in yi in tattauna da su sai da na ali ce ko ka je ka tattauna da su ba za su shiri ba ba za su shiri ba sun kai su dubu takwas kawari jawa aqida su suna ganin sai da na ali kafiri ne wal iyadu billah sayyidina Usman ma kafiri ne sayyidina Muawiya kafiri ne duk sahabban annabi sama suna kafirta su asali mabiya sayyiduna ali ibn abi talib daga baya suka fita daga biyayya gare shi yasa ake ce musu khawarij dan tawaye sayyidina ali ya ce ba za ka iya ja da su ba sayyidina abdullahi ibn abbas ya ce in ka bani izini ya ce to shikenan na baka izini ka je ka tattauna da su da zai tafi sai sai na ali ya ce jadilhum bis sunna wa la tujadilhum bil qur'an fa inna al qur'ana du wujuh yace in ka tafi ka kafa musu hujja da hadisi ka kafa musu hujja da ayoyi mahaddatan al qur'ani kuma al qur'ani mutum zai iya rika wata aya ya makale ya mata fassara da ya ga dama saboda al qur'ani yana da lunguna da yawa amma kai musu jayayya da sunna domin sunna hadisi su suka fi bayyana abubuwa a fili aka tafi sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma ya tafi wajen suka karɓe shi suka ce marhaban bibni ammi rasulillah suka ce mara balale da ɗan babban annabi ma ja a duka ilaina me ya kawo ka wajen mu ya ce ji tukun ku hawi kun fi amri dinina na zo ne domin in tattauna da ku a game da al'amarin addini menene kuke magana a kansa suka ce a mu ala a wajen mu kafiri ne kawai mu ala a wajen mu kawai kafiri ne me ya kafirta shi shi abu uku abu na farko ya ɗauki hukuncin Allah ya ba mutane da ce wannan kuka ce haka yi ya kafurta shi na bifa ya yi yaƙi da mutane sannan ya ya kama su a matsayin fursunan yaƙi in a matsayin kafirai ne su wajibi ne ya kama su a matsayin fursunonin yaƙi in kuma ba kafirai ba ne me yasa ya yaƙe su ya ce wannan shi ne abinda kuke jayayya da shi ne ya kafa da sai na ali akai sannan abu na uku ne kuke nema a kansa me ya kuke ganin laifinsa ne ka ce sai ya ce musu ko kun ce ya ɗauki hukunci ya ba mutane domin lokacin da za a yi sulhu ne tsakaninsa da sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya ba da mutum ɗaya sai ibn mu'awiya ya ba da mutum ɗaya aka ce duk abin da mutum biyun nan suka yi ittifaki a kansa a yarda da shi sai suka ce a sai dina ali ya kafarta sai suka jawo inil hukmu illa lillah ai hukunci ga baki ɗaya na Allah sai sai na abdullahi na abbas sai ce to in kun ce haka to Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin alqur'ani idan al'ummatai guda biyu suna rigima a samu su shirku a tsakaninsu wannan ba Allah ya ba mutane hukunci ba kenan suka ce eh kuma fa haka sai ya ja musu ayat suratul hujurat وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله sannan ya ce idan ana rikici tsakanin miji da mata Allah ya ce a zaɓo wasu mutane guda biyu masu hankali ɗaya daga dangin mata ɗaya daga dangin miji وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق يوفق الله بينهما karshe dai duk sai da sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya kafa musu hujjoji sai ga shi an samu kashi ɗaya rabi daga cikin kaso biyu wato wajen dubu hudu sun dawo sun tuba kaga fahujjuhu ila Allah war rasulihi duk sabanin da aka yi da rikicin da aka yi to sai kowa ya aje ra'ayinsa sai ya zama al-hakim al-fasil al-qur'an was sunna al-qur'ani da sunna to kin bin wannan shi zai tabbatar da al'umma a cikin rikici da sabani يا فتحك في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا musulmai sun kace aiki da wannan ayar da Allah yake cewa a cikinta fa in tanaza'tum fi shay'in idan kai jayayya akan wani abu fi shay'in malamai suka ce nan na kira ce aka ambata النكرة في سياق الشرط تعم فإن تنازعتم في شيء إن حق kuka yi rigima a kan wani abu ko mun kankanta ko mun kankanta wannan abu to farduhu ila Allah wa Rasul kuma da wannan abun zuwa ga littafin Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sunna amma fa za ku yi haka ne in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun yi imani da Allah da ranar lahira masu aikata haka su ne waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira dalika khayrun wa ahsanu ta'wila wannan shi yafi alkhairi zuwa gare ku wa ahsanu ta'wilan kuma shine yafi kyakkyawar fassara mai da sabani zuwa ga littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan mayarwar ita ce kyakkyawar fassara ga addini kuma ita ce alkhairi ga mabiya addini domin idan suka yi wannan za su tsira sun rigimar da ake za ta farci za ta warwaru za a zama an daina yin ta to musulmai sun ƙi yin aiki da wannan ayar shi yasa sai kaddara Allah kauniya ta tabbata a kansu Allah ya kaddara suka rarrabu a nan akwai abu biyu rarrabuwa al'umma kaddara ce amma kaddara kauniya Allah ne ya ga damar haka amma a koma zuwa ga littafin Allah to kaddara ce shar'iyya abinda Allah yake kan a yi ke kun gane? idan rigimar da ake yi tsakanin musulmai kungiyoyi kungiyoyi jama'a jama'a to wannan Allah ya kaddara haka ya ga damar faruwa haka amma ba haka yake so ba Allah yana da ganin dama kuma yana da soyayya amma abin da yake so shine idan aka yi rigimar nan ai ne a koma zuwa ga littafin Allah a koma zuwa ga annabi a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ga misalin da za ku fahimta duk wanda ya saba ma Allah ya sabo kowane irin sabo ne Allah ne ya ga damar ya saba Allah ne ya kaddara masa ya sabo amma me Allah yake so kai kuma kai sabo tuba wannan tuba kuma shi ya kaddara ya shar'anta wancan ya kaddara ya hukunta maka haka wannan kuma sai ya kaddara ya shar'anta maka misali na biyu a abin da ke faruwa da mu yunwa da koshi ba tare da kai suke ba wanne kake so a ciki da yunwa da koshi wanne ke fara zuwa yunwa ko yunwa alƙadurul kauni ce Allah ya kaddara maka ka ji yunwa amma kuma in ka ci abinci kai bismillah ka koshi to wannan kuma alqadru shar'i haka Allah yake so ka ci ka koshi ka bauta masa mun gana yawa abin so da haka sabani tsakanin al'ummar musulmai Allah ne ya kaddara haka ya ga dama amma ba haka yake so ba abin da yake so shine idan an yi sabanin nan to sai a dauko littafin Allah a dauko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a ajiye su sai su yi mana hukunci a tsakanin mu duk wanda alqur'ani ya karyata shi ya daukar yassa ya tuba duk wanda sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta karyata shi to ya daukar yassa ya tuba shikenan idan al'umma za ta yi wannan to za ta zauna lafiya ba rigima a tsakaninta ɗauko littafin Allah da sunan annabi sun kone rikici ya yi hukunci a tsakanin al'umma shi ce sahabbai ba su ketar alkur'ani ba su ketar sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da abin da aka musu ne aka ja musu aya shi ke ka gama da su an sha faɗa mana hadisi na wani ba kauye da ya taso ya zo wajen sayyidina Umar ya samu wani sahabi daga kauye ya zo kauye akwai wauta sai zai samu sayyidina ya samu wani sahabi ya ce masa ara anna laka wajhan inda hada sultan ina ga kana da fuska a wajen wannan shugaban da Allah kai mun jagora mana a kai mun kama kafa da kai mu shiga wajen shi ina da bukatun da zan faɗa ba kawai yana shiga ya masa sayyidina Umar wauta ya zagi sayyidina Umar ana shiga ya kalli sayyidina Umar ga jama'a ana fada ana rarraba hukunci ana bayanai ana rarraba abubuwa na dokokin shugabanci kawai ya shigo ya ce ai innaka la tuqina al-jadal wa la tahkumu bainana bil adl wallahi kai azzalimin shugaba ne ba ka ba mu abin da ya tantance a bamu sannan ba ka hukunci tsakanin mu da adalci kai azzalimi ne wannan sahabi da shi ya masa jagoranci hankalinsa ya tashi kazan sai na umar mai zuwa ya ce fa arada umar wa an yasa alai sai na umar ya yi ya miƙe domin ya mata banza sai kawai sai wancan sahabu sai ce ya amiran mu'minin inna allaha ta'ala ya kulli fi kitabi khudh al-afwa wa amur bil urfi wa an tan jahil wa hada la jahil ya amiran mu'minin Allah ya ce ku karɓi yafiya an an ce ku yafi za ku yafi wa amur bil urf sannan kuma ka yi umarni da abu wanda yake mai kyau wa arif an jahili sannan ka kauda kai daga wawaye masu wauta to haka ne jahili ne na cikin wawayen mutane mai riwaya ya ce wallahi fa ma jawaza ha umar ki sayyidina umar bai ƙetare wannan ayar ba ana karanta masa ita shi ce fanhada'a kawai sai yana shi ne yake banza sai ce wa kana wa kafan inda kitabin da dama sai na umar shi yana tsayawa inda Allah ya aji shi inda ya ka ja masa aya to ka gama da shi sai ya fi masa to waɗannan su ne maganin cututtukan al'umma nan fa duk yana mana shimfiɗa ne yaman yana mana bayani akan asalin rabuwan al'umma haka Allah ya ga dama haka Allah ya kaddara haka Allah ya hukunta ba haka Allah ya so ba amma da aka rarraba aka zama kungiyoyi ɗariƙoƙi jama'o'i kala-kala jam'iyyu ga sunan kala-kala na addini to me zai dawo da mutane daidai شيني الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوم زواج القرآن أقوم زواج سنة ما أيكي صلى الله عليه وسلم ودقنا يزول الخلاف كيري كتشي يزم ياكو ماذا أتعمل كتشي هو كي يزم أنزونا لا فيها wannan shine insha Allah ta'ala anan zamu tsaya a karatunmu na yau a matsayinsa na budewa sai mu bar shi haka sai Allah ya kai mu karatu na gaba kuma sai mu ci gaba da izinin Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara fahimtar da mu addinin sa kuma ya ƙara tsakaka zukatan mu kuma ya kawar mana da fitinu ya ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu abubuwan da suke afkuwa na tashin hankali a cikin ƙasar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya mana magani duk wanda yake kitsa wannan fitinu da suke ta afkuwa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ya Allah subhanahu wa ta'ala ka fi mu sanin shi ba mu san shi ba Allah kai ka san shi Allah kai maganin sa Allah madaukaki ka saukar da nutsuwa da arziki da wadata da zaman lafiya da kuma lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu muna faɗa muna cewa mu rika makasan mu addu'a san ƙasa mai yana cikin addini yanzu muka jawo maganar manzo Allah ta sallu yana faɗi yana cewa ba da dan mutanen maka sun fitar da shi wadaje ta ba kaga wannan ya nuna yana kan mahaifarsa amma mu matsalar mu ta Najeriya ba mu san Najeriya kowa tunanin shi ya tsallake ya waje ko wajen ma ba zaman lafiya duk duniyar ta rikice ne so da ka naka ka tsaya ka gyara ba wanda zai zai gyara ba ita wannan najeriya ta ba wanda zai gyara ta mun ne za mu gyara wani ba zai zo da doje ba duk wanda ya zo da doje zai gyara najeriya na tuku tana zai tsaya ƙara ma barna dawaki zai eh zai zama wani likita ne na bala da balarabe yake cewa wai wai arada an yu'alija dukaman faj'alahu juzaman wani likita ne aka ga doshi wai wani na mura ya bashi magani ina sha magani sai zama kuturu ana ana ya magana da lalace likita ya bada maganin mura an sha kuma sai fitirka to yan Najeriya su za su gyara Najeriya yan Najeriya su za su gyara Najeriya kuma ku yi adalci mutane su yi adalci ƙasan nan musulmai sun rike ta 'yan arewa shekara da shekaru tana cikin kwanciyar hankali wadda a dawo da mulki wajen waɗanda suka cancanta shi ke nan amma wannan fitinin ga suna suna ta abuwa suna ta ƙaruwa suna ta ƙaruwa kuma ana zargin waɗanda suke jagorancin al'umma su suke kitsawa saboda suna da wata manufa ta su ta kansu mu sai mu ci gaba da addu'a Allah subhanahu ta'ala ya kona asirin wanda yake tayi da mu a Najeriya Allah subhanahu ta'ala ya tsiratar da Allah ya ɗaukaka musulunci ya karya kamunci Allah madaukakin sarki ya taimaki musulmai kuma ya taimaki addinin musulunci ya karya kafirci kuma ya karya kafirai الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات inda tambaya ɗaya ko biyu ce mai lokaci ya kuri za mu sa ka'idar tashi ba mu san da muka wuce awa ɗaya in muka ɗan taɓa da abin da za mu yi minti arba'in da biyar zuwa kwata sai a bada a yi tambaya ba tambaya kuma shi ce za a tashi na amma yau tun da buɗewa ne to an buɗe ما أصابك شيء ابتلاء ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله ما أصابك من حسنة duk abin da ya same ka na kyau mai kyau aikata Allah madaukakin sarki ya sa an yi wani abu wanda ya zama mai kyau fa min Allah to Allah madaukakin sarki shine ya ga dama ya kuma so wannan abu mai kyau ya same ka amma asabaka min sayyi'ati duk kuma abin da ya same ka mummuna to fa min nafsika an yi maka haka ne a matsayin abin da ka aikata da kanka Allah na son ka ne shi ma yake son ya biye maka hukuncin ka a duniya shi ke na an gama sadaka min hasana ya yi domin ya ɗaukaka daraja min saki'a kai ka jawo ka aikata wani mummunan abu to sai Allah ya saka maka da wannan mummunan domin ya yafe ba sadaka shi ma hasana din za ta juye ta zama mai sayya din za ta juye ta ba ta zama hasana شين يفسر حديث من زال الله الخير كله بيديك والشر ليس إليك جاء الخير لك ألا يجي أما شر ما لك ألا يجي فلك قوة عب يا فارد مسلم أجاهي shi yana ganin wannan abun mara daɗi ne to a wurin Allah Allah na son ya ɗaukaka matsayin da shi shi yasa sai ya shafe shi da wannan abu mun gane ma malamai suka fassara suke cewa sharri ba daga Allah yake ba Allah ba a nufin sharri zuwa gare shi sai suka buga misali da likita dan mara lafiya ya tafi wajen likita kila ciwo yake da shi ya ji ciwo haka gayi nan kila konewa yi wal iyadu billah sai likita ya zo ya gwalje wannan kunar ya za ka ji mai ciwon yana yi wani ma har zagin likita zai rika yi mugu mugu wani wani dan bafulatani da muka kwanta asibiti tare da shi yake cewa in ya zo lokacin aka zo za a mushi likita ya zo zai mushi wani abu wai kai baka da imani ne yake ce ma likita wai likitan bai da imani ne yake mutu wannan abu sai likitan ya ce masa ai ai ai imanin ne yasa nake maka wannan yace da ban da imani ba zan maka wannan ba zai kyale to sai da ya ji sauki ya zo ya warke sai ya gane imanin likita to shi ne sai suke cewa lokacin da yake gwalda wannan ciwon ai shi mara lafiyar haushin shi yake yana faɗa da shi kila ma ya kai mai cizo amma shi a likita a likita a wajen likitan nan lokacin da yake gwalda wannan ciwon me yake ɗauka a zuciyarsa alkhairi yake sanye ma wannan mara lafiya shi kuma mara lafiyan bayan ya warke yaushe zai gane cewa alkhairi likita ya masa lokacin da ya warke to shi ne abin da Allah yake jarraban mu da shi lokacin da Allah ya jarrabe ka da wata musiba kai kana doka ba abin daɗi ba ne amma shi Allah a wajensa ya san abu ne mai kyau kai kuma ranar lahira da za a zo a nuna maka ce ai ga sakamakon wannan jarabawar da aka maka ka ci ta to aljanna to kai kuma ranar za ka gane daɗin ta sai ka tuno wa sharru laysa ilayka wal khayru kulluhu bi yadayka mun gane to shine fassara wannan ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi na'am saboda Allah subhanahu wa ta'ala zai iya jarraba mutum a matsayin sakamakon abin da ya aikata tun a duniya wanda Allah ke son shine Allah mana su take masa azabar a duniya shine manzo Allah da sunan bari hadisi sahihi yace idza ahabba Allahu 'abdan ajjala lahu 'iqabahu fid dunya idan Allah yana son ka sai maka azaba ka a duniya manzo Allah da sunan yace Allah subhanahu wa ta'ala karimi baya azabtar da bawan sa sosai ko maka azaba a duniya kuma ya azaba a lahira sai dai in kafirai ne waɗanda aka halakar da su وسوني ولن فأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة سورة مكتوبة أما من إيماني abubuwan da zai ka aikatawa na kurakurai da tubatufai da zami da sai Allah madaukakin sarki ce masa azabarsa a duniya shi na ya gama in ya tafi lahira sai ya wuce mun gane Allah shirya tattata نعم يوم هاشم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا رشدنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحبون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى امالنا واجعل الجنه يا ربنا هي دارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلينا واموالنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من ان نغتال من تحتنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب